بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والاستثناء من التوسل ana togo mina tawassuli daga saduwa إلى بناء فؤيل zuwa gini guda biyu na fu'ailu da وفؤيل fu'ailu بما يتوسل به abinda ake إلى saduwa da shi Bina'i ila bina'i mafa'ila.
mafa'ila. zuwa awan na mafa'ila ko ومفائل kuma mafa'ila نعم عدة مسائل shine iddatu masailan addiga na masaloli Ja'a- Abin da yake nufi anan wajen cewa wajen yin tasgiri نعم siga ta tasgiri ta fa'ilu da fa'ilu yanda ake bin wannan bina'in kamar yanda ake saduwa da fa'ila a cikin bangaren a bangaren tafsiri shine jam'i na mutane jumu'i ko No.
da fa'il da fa'ila نعم to kamar yanda ake saduwa da shi duk abubuwan da ake wa fa'ilan kuma fa'ila haka ake yi wa fa'il da fa'il amma abin da ake togo ana kan togo waɗansu matsaloli waɗanda ban da su a ciki wanda wannan matsalolin su ne waɗanda sun saba wa tsakanin jami'in tafsir kuma tafsir a waɗannan jihohi shi ne abin da yake sanya faɗa نعم عدة مسائل جاءت shi ne shi ne abin da ake togo togo shi ne نعم shi على shi بناء ita misalan shi فؤيل.
ne shi shi ne abin nan shi ne bina'ul majhul na yusuf bin adam تو تو نعم eh ana ana togo ita misaila ja'at ala ila zalika نعم wadda ta zo a bisa sabanin wancanan ka نعم wato duk yanda ake wannan saduwa da wannan haka ake saduwa da wannan sai dai wannan matsalolin su ne suka bambanta ka Na.
sai ake togewa نعم لكونها in ka kace محكمة wata mutu ta mutum ko نعم bishayin Na.
dan kasance wata abu cikawa ce bishayin Bishayin.
da wani abu wanda yake muqaddarun infisalu انفصال ko نعم kaddara wannan na rabuwa da shi نعم cewa daga ita daga ƙarshe ana zuwa da waɗansu abubuwa waɗanda ana ƙaddara rabuwarsu wato fitarsu daga ciki idan an zo wajen yin wannan a jami'i
نعم amma amma وتسجيل a ɓangaren tasgiri a ɓangaren tasgiri kenan amma a ɓangaren tasgiri kuma وارد على ما قبله shi wannan warijin mai gangara ne alama kaulawa a bisa abin da yake wannan abin da yake nufi a nan wajen shi ne shi a ɓangaren a wanda ya wani awon mafa'ila ko mafa'ila za ka ga galiban ƙarshen ake magana domin kamar a yi magana za a yi magana da san madda ana magana san alibi makasuri ko kuma alibi mai mutuji ko Na.
ka ji magana ƙarshe ake Na.
shi ba tasiri in ana ba ana za ka ji ana maganar abubuwan da ake magana za ka ji ana magana ne watakila ko na biyun ƙarshe ko na ukun ƙarshe kuma kamancin wannan haka za ka ji ana magana نعم to shine yake gaya maka cewa shi tasgiri yana zuwa ne warajin ne alama kabla yana zuwa ne abin da yake kafin na karshe shi kuma wancan yana zuwa ne magana da ake magana ana magana ne a maganar karshe ake magana نعم eh والمقدر للانفصال wannan kaddaru kaga abin kaddarawa in misalin nan هو ما وقع shine بعد abin da ya أربعة afku ba أحرف.
da arba'ata harfin bayan harafi guda hudu نعم من ألف تانيس daga alifin nan tanisi ممدود wanda yake mungudi كقرف ساء kamar misali kaga ɗaya kenan abubuwan da ya ga maka wajen abubuwa ne guda bakwai wanda za a matsalolin da za a da za a toke nan نعم na farko akwai alifin tanisi wanda yake mungudi ba misalin yanzu ƙurfu sa'o
نعم shi za ga awonsa na tafsirinsa ba daidai yake da awonsa na jam'insa ba da jam'in tafsirinsa ba نعم أو تائه au ta ihi ko kuma ta Au ta'ihi.
ta ta ta ta ta ta tanisi na Na'am.
misalin yanzu an zalatu نعم
kaga duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke za a gansa a ƙarshe suke نعم أو علامة نسب ko kuma alamar nan ta nisuba abqariyin كعبقري misali abqariyin ne kana son ka dangana shi zuwa alƙara sai ka ce abqariyin نعم wannan alamar nisuba wannan yadda aka kawo kaga uku kenan أو ألف ونون ko kuma alifi da زائدة.
nuni wanda ke za'idai za'idai na misali kamar Za'afaran.
ko kace za'afaran ko kuma juljulan نعم أو علامتي تسنية ko kuma alama ta tasmiya guda biyu Alama ta tasmiya guda biyu shine alifi da nuni ko kuma ya da nuni.
ومسلماني eh kamar musulmani da kuma musulmani
أو علامتي ko kuma جمع alama guda biyu da jam'u jam'i tasjil jam'i na- muzakkari.
jam'i muzakkari salim والمؤنث shine kamar wawi da nuni da ya da nuni kenan ko kuma jam'i mu'annas kamar alifi da takin نعم كجعفرين kamar ja'afarina وجعفرون ja'afaruna ومسلمات muslimatu نعم
to shine kenan نعم أو أجزي المضاف ko kuma a jizail mudafi wal majzi wal masji na ko kuma ƙarshen nan na mulabi wato wanda yake kuturtan mulabi na'am haka mulabi ilai kenan Mm.
wal masji da kuma masji shine wanda yake a murakabi masji kenan kamar irin su ba alubakar da shauransu ko su zuwa da shauransu wannan kuma kamar irin su abdullahi da shauransu kaga ya shine ajizun wannan shine ajizun mulabi ko yawa duk waɗannan abubuwan da yake magana
fa hadhihi waɗannan kullaha dukkaninsa yuhalifu tasghirha tafsirha tasgirinta ya saba da tasiri waɗannan duk gaba ɗaya a Na'am.
nan wajen kamar yadda ya gaya maka yadda ake wancan ginin na fa'ilu da fa'ilu a bangaren tasgiri Hmm.
haka ake ginin mufa'ilu ko mufa'ilu amma ban da waɗannan abubuwan guda bakwai da muka muka ware su banda Na'am. wata gula fi tafsirha sai ka faɗa fi tafsira a cikin nan na tafsira
fi tas fi ta- fi tasghir wata gu- ta gula fi tasghir yauwa sai ka faɗa a cikin tasgiri sai ka ce Kurai fisa'u.
kurai fisa'u na'am kurai fisa'u na'am wa hunayzilatu ko kuma hunai zilatu hunai zilatu hunayzilatu abin da na'am ake wa ubayqari ko ubai qariyun na'am wa zu'ayfiran aifiranun
wa julayjilan jilai jilanun na jirjan na jirjan wa musaylimaini musulmai ne aw ko kuma musaylimani musulma ne a halin jarra ko kuma a halin rafa'a na'am wa ju'ayfiraina da zu'ai firai da zu'ai firi na jami'i ne mutum ju'ayfirina Mm.
Mm.
ko Wa ju'aifiruna.
ju'aifiruna.
Eh, ju'aifirina kaga halin nasba da jarra ko ju'aifiruna kuma halin rafa'a kowane daga ciki kaga yanda yake a jami'in kaga a tasgirin haka ake yin sa na'am wa musaylimati ko musulmatin ko na'am jami'i mu mu'annas yake nan misali kaga shi ma yanda yake din nan a musulmatin nan haka za a tafiye da cikin musulmatin na'am wa umayr ulqais ko umairu al-qais kaga imru al-qais ne na'am amma labi ne wala labi sai ka ce umairu al-qais
wa bu'ayla ko bakka bu ayla bak bu ayla bak kaga bu ayla bak ba alu bakka ne shi kuma tafiye masjid ne kaga na'am sai a ce bu ayla bak kaga duk yanda suke dai haka suke yi a wajen tafsirin nan haka suke wa taqulu fi takthira amma a wajen tafsiri sai ka faɗa sai ka ce karafisu ko hanazilu ko Na'am, wa abakiru abakiru.
ko za'afiru ko Na'am.
jalajilu duk na'am haka za ka faɗi su kowane daga cikin waɗannan Na'am.
Sai za ka faɗa.
idza la labsa fi harfu domin zawaida babu rikici a cikin shafe wannan na zawa da awa ban da aka kara din takthira kurfu sa'u din nan da aka faɗa wannan shafe alifin muduri Mm.
ko hanzala din ka shafe ta din duk babu wani rikici a cikin shafe wannan na wanda aka kara a bangaren wajen tafsiri idan za ka yi bihi la fi tasbih amma sabanin tafsiri in ka zo nan wajen sai ka ga cewa shi akwai rikici na'am lil iltibasi saboda akwai rikici tasbih al mujarrad tafsirin na mujarradi min ha wanda yake matsaraici gabarin wannan ziyadar na'am idan ka ce za ka yi sai ka cewa shi ma idan ka cire ka ce za ka cire ka yi tasgirin Mm.
to shi ma idan ka zo ka cire wanda ma za ka tasgirin shi ma haka zai zama kawai misali yanzu misali muna da kace na'am sai kace to za ka cire wannan zawa'id kan shi ne wawi da nuni kace musulmin mu na'am misali musulmuna Mm.
ko No.
sai kace za ka cire zawa'id kan kace za ka masa tasgirin haka za ka cire wawi da nuni kace musulmin mu Mm.
to me bambancin tsakaninsa da musulmi kuma an za ka tasgirin wanda yake mujarrafi gaba da ziyara haka ba bambanci kenan ba ga hakan haka ne zai rikice kenan Na'am.
ba haka ne sai ka bar wannan zawaid din ka tasgirin ka haka Na'am.
sai ka ce musailimuna Na'am.
wancan kuma shi kadai ne ka ce musailimu Mm.
kaga an bambanci na'am amma ba haka ba kana cire zawaid din to sai ya zama ka samu rikici a wajen wannan na'am yawa
wa idza atat alifu tanisi dan alifin tanisi ya zo al maqsurati wanda yake makasuriya rabi'atu ya zo na hudu
Saba- rabi'atun ya zo na hudu sabatat fi tasjil tasbutu tasbutu kenan ko sabata take eh sabatat to shi kenan ya tabbata fi tasgira a cikin tasgiri idan dai ya kara ka samu wa taqulu fi hubla wato guda na- ya zo ne alifi ne ya zo amma na hudu na'am sai ka faɗa a cikin hubula kaga kaga alifi da ya zo alif tanizi alif tanizi din makasuri wannan kaga na hudu ne Mm.
to sai ka ce hubaila na'am
kaga hubula kaga yana nan yanzu Hubaila.
ba wani canji na'am wa tuzafu sadisata idan na shida ne ko na bakwai shi kuma wannan sai ka shafe shi wa ko sabi'ata na bakwai
na'am
luggaiza luggaiza na'am kaga wannan yanzu alifin tanizin makasuri a kaga na bakwai na shida ne shi
Mm.
luguzi irin ilgazi kana Na'am.
za ka yi ilgazi na'am gobar da raya na'am gobar da raya sunan bigire ne shi kuma gobar da raya Da ka duba mawdu'i.
shi kuma alifin anan alifin tali ne shi kuma na bakwai ne Mm.
duk waɗannan sai ka shafe su taqulu sai ka faɗa a cikin su ka ce lugai gizu ka ce lugai gizu kaga ku ai ilu kenan na burai diru ko kuma burai diru kaga ku ai ilu kenan ko na duk sai ka shafe su
na wa kaza la hamisati haka na na biyar illam hamil su kenan illan tazruk Na. Na.
idan na biyar ne ma kaga mun gaya maka zancen na hudu za a bar shi na shida da na bakwai za a shafe na to na biyar shi ne yake daga zaki to na biyar shi ma idan ya zama da cewa shi na biyar din wannan alifin mutalisin bai zama madda ta rigaye shi ba a bayansa babu madda na ka to shi ma sai ka karkara sabe kamar misali yanzu karkara ka karkara Mm.
kaga na biyar ne alifin Na.
mutalisin Na.
amma a bayansa babu wani madda madda kuma har ila yau Na'am.
sai ka shafe shi Taqulu sai ka fiha- ce kurai kiru ko na'am ai kilu kenan na'am sunan gira ne Kurai karkara kiru.
eh sai ka ce kurai kiru na'am kaga sai ka shafe shi shi na biyar shi ma kaga an yi lahakin sa da na shirin da na shirin na bakwai kenan Mm. na'am wa in subiqat bi maddatin na'am idan kuwa aka rigaye ta da madda kuyirta to hujjarat to to yi to haka ne zai zama hujjar kenan na'am
an baka za'i bayan hasbi ko ka shafe wa hasu alif tanis ko kuma ka shafe alif tanis na'am kahu a gane bara kamar yanzu hubara ka gara din can ga alifin tanisi nan kuma bayan da kuma ga huba ga madda kuma har ilahi na'am to in aka zo aka sami irin wannan to an baka zafi ko ka shafe shi wannan din ko kuma ka shafe shi alifin tanisi ko wani daga cikin kirama na'am sunan hubara mun mun fassara da ma sun tsune ko fa'ira muka ce kuma rege na'am wa quraitan eh ko kuma quraisa na'am quraisa litamrin eh litamrin ne sunan dabino ne nau'i ne na dabino
na'am fata kulu sai ka ce hubayyirin na'am hubayyirin ko ai ile kenan na'am kagan haka ne ka cire ita alifin tanisin ka shafe shi Mm.
sai ka ce hubayyirin
na'am aw hubaira ko kuma hubayra kaga alifin tanisin kuma yana nan alwani sai ka ce hubayra na'am
duk wanda ka Ko gara ma ƙurayyisin.
ko ne an baka zai ko qurayyisin da quraysa aw quraisa quraysa duka na'am
Mm.
na'am wa alam malam kai sani anna tasgira ya tasgiri yuridu al-ashya'a shi yana rudul ashiya ila asliha yana mai da Na'am.
abubuwa ne zuwa usuliha zuwa asalinta Na'am.
shi tasgiri abinda aka shafe ne da asali ka zo ka gana ganin sa kana ganin kaman ba shi da wani abu yanzu kuma aka zo tasgiri to sai a mai da shi kuma asalin abinda galiban ake yi tasgiri yake yi kenan.
na'am Fa- fa in kana sanil Sanil ismi.
na'am idan idan na biyun suna ya zama almustakari wanda yake tas- abin tasgirin Linan.
ya zama li- linan ne ya zama harbu linin ne munqaliban min An- ghairi an gairi wanda ya- an juya shi an juya shi gabarin waninsa na'am asalin da an canja shi ya koma wani har bulili ne da asalin kalmar sai aka canja sai yanzu ta koma wani abu daban na'am yuraddu ila man man qalaba an to sai a canja shi a mai da shi asalin sa ne aka shafe da sai ya koma asalin sa abin da ya koma sawa'an kana wawan daidai ne ya kasance wawi ne munqalibatan wanda yake abin ya juyawa ya an aw alifan mun kalibatan ya an ko Na'am.
wanda aka canja shi aka mai da shi ya Au, a alifan alifan.
ko kuma aka mai da shi alifi na'am wawi ne kalmar asalin ta daya ya ci wawi ne kai Wawi ne.
amma yanzu aka mai da take ake kiranta sai ya koma ya Na'am.
ko kuma take komawa alifi na'am to yake game da asalinta ina misali qimatu kamar misali yanzu kimatu wa ma kimatu da kuma ma'u taqulu fihi kimatu ma kimatu kaga ta kulu bihi ma sai ka faɗa a cikin su huwa yimatu sai ka ce kuwai mutu domin kimatu din nan da asalin wannan ya ɗin Hmm.
asalin ta wawi ce na'am to sai ka mai da shi zuwa asalin ta da zaka cike na'am eh Wani.
asalin ta daga daga a, ki ki- kimatu kiwa mutu kiwa mutu Na'am.
asalin sai kamata ya zama na'am wa muwayhum da kuma muwaihun
iz asluhuma.
asluhuma dan asalin su kiwa matun da kiwon wata ne mai wani ai kuma da yake ba
to kuma da yake na ba ko shi ne bai ma lafdin mashi da shi kenan alaya halin da wawi ne dai asalin asalin da kalmar haka kiwa mata kenan ko asalinsa na Na'am.
kimatu din nan dawawi ne Na'am.
yanzu aka mai da shi ya koma aka canja wawai sai ya koma Ya.
saboda ƙa'idar laraba da abin da yake yana da kasra kaga bai kamata wawi ya mujanasa da shi sai zama da cewa ya ce ya kamata ya yi da mujanasa da shi Na'am.
kaga haka ne zai zama ma kamar jiya kenan zai zama kimatu kenan iyo matu kiwu kiwu kiwu matu matsala Na'am.
abin da ya kamata ma ya zama kenan kiwu matu Na'am.
abin da ya kamata ya zama kenan to abin da yake kan bayan ba wawi yana da kisra kuma wawi an an daure shi to kaga abin da ya kamata ya ji mujassal- mujarrasa da da kisra ai ya ce sai ka canja wawin sai koma ya sai wawin ka sai koma ya sai ka zama kimatu abin da yake kenan asalin sa an gane ko ko kuma mauhu matsala Na'am.
mauhu mauhu asalin sa kenan shi shi ma udan mauhu to shi ma yanzu sai ka zo ka ga ga fataha kuma fatahan nan ta zo kuma wawi kuma yana gabanta kuma wanda bai kamata a ce wawi ne ya- abin da yake mujanasa da fataha ya alifi ne haka sai ka cire wannan wawan sai ya zama ne ma'u to asalin sa ke eh abin da ya kamata ya zama ke wannan kuma kiumotu abin da ya Na'am.
kamata ya zama kenan. bi labi tani na hawo me to nan ne nake ganin kamar akwai ɗan yara ne ke mishi yawwa yawwa ai abin ne sun kwata-kwata ba zai ba da fa'ida ban kayan rana shi ma nan din yara shi ma haka yi kuma wancan namun ma haka yi haka wannan dai shi ne zama bi lafi mutta idin ne ya kamata ya zama mutta idin domin daga cikin tasgirin na za a ga cewa ba zai taɓa yiwa a ce mu mutaddin ba in an ce mutaddin kana son ka tasgirin mutaddin kaga ai sai daga ce mu'attadin kenan zaka ce to sai haka takdiri tahiri ne tace ya kamata ta fara zuwa muta'addin ne ka gane muta'addin abin da ya kamata ya zama kenan kaga in zaka tasgirin muta'addin ya zaka ce mutaidin kenan ai ko shine kaga daga tasgirin zaka san cewa ashe ba haka ya kamata ya zama sabanin nan na biyun nan na muta'idin yawwa na biyun muta'idin ne kaga muta'idin ai kaga shi ba li ne ba na biyun ai ba harfu lilin bane ko Eh.
ba kaman wancan ne da muka yi magana yanzu na kiyon mutum nan da muka yi magana ba yana hu gairu lini shi ba harfin lini bane in zaka masa tasgiri Fa yi sai ka ce tazaru ala mutaidin.
mutaidin ala mutaidin abin da ya kamata ka yi misalin na nabi na na adamu shi ma mun kalibin ne an gairu An an gairu gairu lini.
harfin lini Na'am.
ba harfin lini bane ta- tare da shi a adamu masala kaga ayi nabi mahmudi ne alhamdulillah ne ko Eh.
to haka ba ba ba harfin lini bane shi dan kalibawa sai aka mai da shi ya koma wawi kamar alibi wanda yake za'idi lawi laraba laribin ko ko daga laribin kaga laribin din na sunan fa'ili in za a yi alifin nan kara shi ake ko na fa'ilu kuma azalan fa'ala ne wani majhulatu ko kuma wanda aka jahilta ma kwata kwata baka san ta ma baka san ma yalla wannan abin yaya take ba asali ce ko ba asali ce ba ita kamar misali yanzu saba yanzu wannan alifin baka sani ba asalin sa yaya asalin sa yake majhuli ne an jahilce shi ba a san menene asalin sa ba wawi ne asalin sa ya ce asalin sa ba sani ba ko kuma aja wancan aja saba ya zuba wannan kuma aja na ya kama hakorin jiya ne masu aja ya yi wata kuli fiya to a duk anan wannan halin da wanda yake majhulin da wanda yake kuma asalinsa da alhamza ce duk gaba ɗin sai kamar da shi wawu sai ka ce masa uwai dim haka kamar na adamu kenan sai ka ce uwai dim ko laraba kaga ƙara na alifin ka san za'i ne shi sai ka ce luwai ribu sai kamar da alifin ya koma wawu sai ka ce luwai ribu ko kuma wanda yake majhulin ne an jahilce shi ba a san ma alifin mai asalinsa ba sai a ce shi ma a mai da shi wawi sai a ce suwayibu ko uwaiju eh abin da ya kamata kenan sai a yi alhamdulillah alhamdulillah